da yake da shi shine akwai wani zancen da ya yanke saboda duk ya kawo shi a baya yanzu ba sai ya ƙara maimaita shi ba shi sa kawai sai yanke shi zai ga maka abin da yake so ya ma hujja da shi ma'ana sannan ya kabbara sannan ya ruku'u thumma yaqulu sannan kuma sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya faɗi haka hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaitu a tsaye ma'ana yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake idan ya dogo daga ruku'unsa ba yana dogowa yake komawa ba kamar yadda wasu daga cikin mutane suke wannan kuskure ne kamar yadda duk bayanai ya riga ya gabata a baya idan ya dogo daga ruku'unsa sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya kyam ya daidaita a wannan tsayuwar sannan yake ƙara tafiya wa kana idza rafa'a ra'sahu ya kasance idan ya dago kansa a hatta ya'uda hatta ya'uda kullu faqarin makanahu har sai kowanne ƙashi ya koma gurbin da yake alfaƙar abin da ake nufi alfaƙar shine ƙashin da ya taho daga nan idan ka taɓa nan ƙasan wuyanka za ka ji wani ƙashi to shine ƙashin da ya taho har ƙasa har ƙashin da ake ce masa ƙashin ƙunƙuru ne ko menene wannan dai ƙashin da ake na ƙashin spinal cord ɗin nan wanda al'ajib sunansa kenan da larabci al'ajibu shi ƙashin shi ne ƙashin da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aka binne mutum a cikin ƙasa ƙasa tana cinye dukkanin naman mutum da ƙashinsa gaba ɗaya banda wannan ƙashin shi kaɗai ne ba ta cinyewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kuma daga wannan ƙashin ne Allah maɗaukakin sarki zai ƙara halittar ɗan adam a karo na gaba yana za a tashi kiyama lokacin da za a fito daga kabari daga wannan ƙashin ne Allah zai tayar da halittar ɗan adam gaba ɗaya to zuwa wannan kashin na gaba ɗaya shine ake ce masa faqar tun daga kashin nan kasan wuya har zuwa ƙasa shine faqar to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tsaya sai kowanne kashi daga cikin wannan kasusuwan ya koma inda yake ya zauna sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya ƙara attempt din tafiya zuwa sujjada thumma kana yaqulu ya kasance yana cewa wa huwa qa'imun idan ya daidaita rabbana walakal hamdu sai ya ce rabbana walakal hamdu وأمر بذلك كل مسلم مؤتما أو غيره فقال annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci mutumin da yake sallah sawa'un mai koyi ne kai ma'ana mamu ne kai ko kuma wanda ba mamu kamar mutumin da yake sallah shi kadai kenan to annabi ya umarci su gaba ɗaya da faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu bayan sun ce sami Allahu liman hamidahu yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa kana yaqulu ya kasance na cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kadai dalilin da yasa aka sanya limami a cikin sallah shine domin wanda suke bayan sa mamu su yi koyi da shi wannan shine dalilin sanya limami wa idza qala sami Allahu liman hamidahu ya yanke hadisin har yazo inda annabi yake cewa idan limamin da kake bi yace sami Allahu liman hamidahu faqulu ku kuma da kuke bai sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka sai manzon Allah ce yasma'u Allahu lakum Allah madaukakin sarki zai ji wannan abin da kuka faɗa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki qala ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a harshen annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode masa wace godiya kai ka ce rabbana lakal hamdu ina fata an fahimta ba ka yi godiya ba to sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wannan godiya da kai masa ina fata an fahimta kamar Allah madaukakin sarki ya faɗa ne a harshen wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wato yan uwa da al'amarin yake shine idan mutum yayi ruku'u lokacin da zaka dago daga ruku'u zaka dago ne kana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu ina fata an gane lokacin da kake dagowa kana cikin ruku haka za ka dago sami Allahu liman hamida kafin ka gama kafin ka gama fada ka tsaya kana tsayawa sai ka ce rabbana lakal hamdu ina fata an fahimta haka ake lokacin da kake dagowa kake fada wancan idan kuma ka tsaya sai ka faɗi wannan malam ya ce kafin nan ga lamba na ƙasa malam ya sa malai ce tambihun wata faɗakarwa hadha hadithu wannan hadisi da makaranta na inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi kun ja ce idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ma musu ce me rabbana walakal hamdu ko to sai wani kwakwalwarsa ta bashi cewa ai limami zai ce sami Allahu liman hamidahu kadai ma mu kuma su ce rabbana walakal hamdu haka ne wani sai dauka cewa limami ba zai ce rabbana walakal hamdu ba kamar yadda mamu kuma ba zai ce me ba sami Allahu liman hamidahu an gane to wannan kuskure ne limami zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu mamu ma zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu kowa zai faɗa ina fata an fahimta to tambihin da malam zai mana kenan shine yace hadha alhadith la yadullu ala anna almu'tamma la yushariku al-imama fi qawlihi wannan hadisin ba fa ya nuni akan cewa mai koyi mai koyi da limami ba zai kariya da limami wajen fadan sami Allahu liman hamidahu ba yace fi qawli sami Allahu liman hamidahu kama la yadullu ala anna al-imama la yushariku al-mu'tamma fi qawlihi kamar yadda kuma hadisin baya nuni akan cewa shi ma limami ba zai tarayya da mamu wajen faɗin rabbana walakal hamdu ba إذ أن الحديث سوى شيء أسلي حديث ما لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن أسلي ما حديث با أكاوش با dan ai bayani a cikin dan ai bayani akan abin da limami zai faɗa ko abin da mamu zai faɗa a wannan rukuni ba dalilin da yasa aka kawo hadisin ba kenan malai ce balli bayani anna tahmid al mu'tam inna ma yakunu ba'da tasmi' al imam amma abin da hadisi yake so ce shine shi mamu zai ce rabbana walakal hamdu ne bayan limami ya ce me sami Allahu liman hamidu sai ka jira limamin ka ya faɗa sannan kai ma ka yi me ka faɗa ba tare za ku faɗa ba ina fatan fahimta shine abin da hadisin yake so ya karanta da mu ba wai abin da yake so ya maka abin da limami zai faɗa daban abin da mamu zai faɗa daban ba mala yace wa yu'ayyidu hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu tahmida wa huwa imam kun ji ba sai ce kuma abin da yake ƙara ƙarfafa wannan maganar tawa shine ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya ce sami Allahu liman hamidahu wa sai sun tabbata ya ce rabbana wa lakal hamdu an gane ai ya faɗa haka to tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamidahu to kaga ai a wancan hadisi ya ce mamumi zai faɗa rabbana wa lakal hamdu banda sami Allahu liman hamidahu ko to ya aka annabi ya ce rabbana wa lakal hamdu a can wajen kuma ashe kowa daga cikin mamu da limami zai yi ne zai faɗi kowanne abu daga cikin abin da dan uwansa zai faɗa malai ce wa kadhalika umum qawli qawlihi alaihi salam haka nan kuma gamewar hadisin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah kai da kake bayan limami ana so ne kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah da ya tashi sallarsa da ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma ya ce rabbana walakal hamd an fahimta to kai ma matsayin ka na mamu da wa kake da wa kake koyi da annabi ko idan ka tashi kama sai ka ce me sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd Allah ya sa an fahimta to wannan shine abin da malai yake so ya kai magare shi sai yace yaqtadi ay yaqula ay yaqula mu'tammu ma yaquluhu al-imam wanda yana hukunta cewa shi mai koyi zai faɗa abin da limamin sa zai faɗa shi ma kat tasmi'i wa ghairihi kamar sami Allahu liman hamidahu da wani shi wal yatamal hadha بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة سيما الألباني يتيتو من يمن يما لمن تسكتي جارم كوكما سكتي الإمامي بزي فتا بند مامو زي فتا با تو ياك ما تسيلا أكا يدو أن مغدا دمك فتا فالألا فيما ذكرنا ما يقنعو مي يواني أتكين أبند مكا أمباتا دندن يكسنتي أكو أبند زي غمسد دا سوس غمسد أبند maka kawo na hujjoji da suke nuna cewa limami da mamu kowa zai ce me sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd saboda haka dan uwa idan ka ɗago daga ruku'u lokacin da kake tasowa kana cikin aikin ɗagowar sai ka ce sami Allahu liman hamidahu idan ka tsaya kyam sai ka ce rabbana wa lakal hamdu sallah kake kai kadai limami ne kai mamu ne kai duk abin da zaka kenan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malai ce wa'allala al'amara bi dhalika fi hadithin akhar bi qawlihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi dalili da umarnin da yake nuna cewa za a ce sami Allahu liman hamidahu da faɗinsa a cikin wani hadisi na daban ya ce fa'innahu yadda al'amarin yake shine man wafaqa qawlahu qawlal mala'ika man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika dukkanin wanda faɗinsa ya dace da faɗin mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa me ake nufi da wannan idan ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu mala'iku ma suna faɗa to idan sami Allahu liman hamidahu ɗinka ta dace da sami Allahu liman hamida liman hamid din mala'ika to duk zinuban da suka gabata naka za a gafarta maka insha Allah ta'ala ka kamar faɗin amin kenan a bai ko yawwa bala yace wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayensa yayin wannan daidaituwar ma'ana idan zai dago daga ruku'u yana daga hannayensa alal wujuhil mutaqaddima fi takbiratul ihram a bisa fiskokin da suka gabata a kabbarar harama wa yaqulu yana cewa wa huwa qa'imun alhali yana tsaye kama mar anifan kamar yadda ya gabata abin nufi lokacin da kake dagowa daga tsaye zaka daga hannunka kamar yadda kake dagawa lokacin da kake kabbarar harama sami Allahu liman hamida sai ka daga shi ɗaya daga cikin fuskokin da makwatanta ko ka daga hannunka zuwa ina zuwa ka faɗaka ko ko kuma zuwa ina sai tunkunnuwanka kamar yadda kuma ka ambata hannayen ana barin su ne haka ba a wawware su ba kuma a dunkule su haka ake musu a miƙar da su suna kallon sama sai sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal sai mutum ya daga hannayensa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayensa a wannan tsayuwa da yake bayan ruku'u da gaske abubuwan da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam sai kan ce rabbana wa lakal hamdu wa taratan wani lokacin kuma ya kulu sai ce rabbana lakal hamdu me bambancin su wawun kawai ko yawwa rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu dan uwa da wacce ka faɗa ta yi insha Allah ta'ala duk daidai ne duk manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قول قوله wani lokacin kuma yana jinginawa a cikin faɗinsa rabbana wa lakal hamdu ko kuma rabbana lakal hamdu sai jingina allahumma ma'ana fuskoki hudu ne kenan ko ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu haka ne ko ka ce allahumma rabbana lakal hamdu an gane ko ka ce rabbana lakal hamdu kadai ba tare da allahumma ba ko ka ce rabbana wa lakal hamdu ba tare da ka sawa ba ina fata an fahimta dan uwa duk wanda kai a cikin insha Allah ta'ala ka dace da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kana ya amuru bi zalika annabi ya kasance yana umarni da haka fa yaqulu yana cewa idza qala al imamu sami Allahu liman hamidahu idan limami yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi saboda dukkanin wanda fadin sa rabbana walakal hamdu ta dace da fadin malaika an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci kuma idan yace rabbana walakal hamdu sai ya kara akan haka sai ya ce me mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ina fata an fahimta ko dai faɗi wannan wa imma ko kuma ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ama shi'ita min shay'in ba'd ina fata an fahimta wa taratan yabifu ila zalika qawla wani lokacin kuma sai ya ƙara akan waɗannan din da faɗinsa sai ce ahla thana'i wal majad la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu ina fata an fahimta ma'ana idan annabi ce rabbana allah sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ahla thana'i wal majad ahqqa ma qala al-abd zamu zo mu ji wannan lafazin abinda na kara zamu zo mu ji shi wa kulluna laka abdun allahumma la mani lima atita wa la mutiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wanda da ina ake faɗa bayan ɗagowa daga ruku ina fata fahimta duk yana tsaye yawwa kaga batun ka ɗago ka koma ma bai taso ba ko kana ɗagowa ka taso ka koma bai ma taso ba gaba ɗaya kamar ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu min bai taso ba to shi sa irin wannan sallah da ake da mutum ya ɗago ya koma dinnan ba sallah ce irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba Allah ba mu ikon gyarawa ga abin da annabi yake cewa mil as-samawati rabbana wa lakal hamdu Allah godiya ta tabbata a gare ka wannan godiyar mil as-samawati cikin sammai gaba daya wa mil al-ardi kuma cikin kassai wa ma bainahuma da cikin abin da yake tsakanin sammai da kassai wa mil amashi ita min shay'in ba'd da kuma cikin abin da dukkan su ya ubangiji wanda ba wanda yake a bayan sammai da kassai wanda ba sammai ba kassai ya ubangiji godiyar da nake maka duk ta kasance cikin su gaba daya kaga ashe godiya ce mai yawa kaga kai wanda lafazi kake da shi da zaka faɗa da zai tattaro irin wannan godiya mai yawa haka babu sai dai lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so ko da yaushe idan mutum zai addu'a ka dauki addu'a manzon Allah ga albarka ga kuma shumuli abin da ake cewa shumuli shine tattarowa duk wani abin da kake bukata tattaro maka yanzu mu dauki addu'a da annabi yake cewa Allahumma inni as'aluka a bi kulli khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min kulli sharri ma sta'azaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abin da kake cewa shine ya ubangiji ina roƙonka dukkanin wani abin alkhairin da annabinka Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roƙa me ka bari kenan babu sannan ina neman tsarin ka dukkanin abin da manzon ka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi tsarin ka da shi kaga a cikin abin nema da abin tsari wanne ne ka bari babu to shi sa maimakon ka tsaka ta cewa Allah ka bani kaza Allah ka bani kai ta jeruwa kai minti 35 kana addu'a ka faɗa addu'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda ɗaya sai ga duk kaga mai komai da komai اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى addu'a ce yan gajere amma sai ga duk abin da kake bukata ta tattaro Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ka san addu'o'i kala kala na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa zuwa yaka ka same su duka duka haddace su ka je ka haddace su ka rinka yi a cikin sallaka ka rinka yi a bayan sallaka sai mutum ya samu albarka a cikin rayuwarsa ina fata an fahimta dan dukkan lafazin da zai fito daga bakinka bai kai lafazin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daɗi da albarka ba to abin da ya kamata kenan Allah ya sa mu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin kuma sai kara da ahalar sana'i ya ubangiji kai ne ka cancanci yabo a sana'a shine yabo ahalar sana'i kai ne wanda ka cancanci yabo wal majadu kuma kai ne ka cancanci a kamba maka a girmama ka la mani alima tsaita ya ubangiji babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar duk abin da Allah ya riga ya bayar akwai wanda ya isa ya hana wala mu'tiya babu kuma wanda ya isa ya bayar da ma mana'ata abin da ka hana wato wannan tauhidin da a ce mutanen yau sun fahimce shi da an zauna lafiya wallahi kuwa da a ce mun fahimci wannan kadai da an zauna lafiya la mani alima aqita babu wanda ya isa ya bada abin da Allah madaukakin sarki bai bada shi ba babu kuma wanda ya isa ya hana abin da Allah ya riga ya bada shi idan ka sa wannan a ranka to sai ka san wane da wane da wane da wane ba su suke baka ba haka ne duk wanda ya baka sila ce Allah ya kaddara dole ne sai ya baka ko yana so ko baya so to sai ka ba Allah yadda kake so sai ka ba Allah kai tsaye ba tare da wani ya sa ka kauce Allah madaukakin sarki wanda zai je yi sata ya je ya kisan kai ya je ya tsafi ya kaza duk dan ya samu wani abu to la ma ni alima aqita duk tsafin da zai wala mutsi lima mana'ata saboda haka kowanne ɗaya daga cikin mu idan zai wani aiki ya rinka sa wannan addu'a cikin ransa wannan fa abin da zan yi bai isa ya bani abin da Allah bai kaddara zan samu ba sannan kuma bai isa ya hana ni wancan kuma da yake so na saba Allah madaukakin sarki bai isa ya hana ni abinda Allah ya kaddara zan samu haka al'amarin yake yan uwa babu wani wanda isa ya toshe maka abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara zaka samu inda dukkanin mutanen duniyar nan na farkon sa da na karshen sa aljanun sa da mutanen su dukkanin su za su taru akan su taimaki mutum daya Allah madaukakin sarki annabi ya faɗa cikin hadisi kudus cewa babu yadda za su taimake ka sai da abinda Allah madaukakin sarki ga dama zai taimake ka da shi idan kuma da su taru a kanka gaba ɗaya za su cutar da kai duka aljaninsu da mutanensu tun daga na farko zuwa na ƙarshe sai sai sun cutar da kai idan Allah bai kaddara babu wanda ya isa ba haka bane abin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai sa a ransa kenan sai mu zauna lafiya sai kaga kana ganin girman mutum ne idan yana ganin girman Allah ba haka bane kana bin sa ne idan yana bin Allah idan kuma mutum baya bin Allah to wannan shikenan babu ruwanka da shi bai isa ya sa kai abin da ba Allah madaukakin sarki ya ce a yi shi ba to amma yanzu aka san duniya shi yake zama da duk abubuwan da muke shiga ciki mutum ya yadda yayi komai saboda ya faranta wani saboda gani yake rayuwarsa gaba da hannun wani take idan wani ya janye masa salaf to kamar ya shiga cikin wani hali sai mutum ya samu Allah ya duk abin da yake so ya duk abin da ba daidai ba saboda ya faranta wancan rai bayan ya gaba faranta masa rai kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da ba zai same shi ba shikenan kuma yayi asara biyu kenan khasirar duniya wal akhirah Allah ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la mutiya limama na ata wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd ma'abucin karfi da dukiya da isa karfinsa da dukiyarsa ba sa amfana ba sa ba sa da amfani a wajen kai ubangiji shine wala yanfa'u dhal jadd ma'abucin dukiya ma'abucin karfi da ya shafi aljadd ma'abucin isa da takama da mulki to wannan mulkin nasa da karfi da isa ba sa amfanarwa a wajen kai ubangiji shi sa Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim shine kawai ranar da dukiya da 'ya'ya da mulki da kuɗi da komai da mutum yake takama da shi a duniya wallahi ba su da amfanin komai balla an kama gaba ɗaya sun ɓace daga barin kai kanka kamanta su babban abin da Allah madaukakin sarki yake bukata illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya ji Allah madaukakin sarki da zuciya kubutacciya wacce ce zuciya kubutacciya zuciya da ta bi Allah madaukakin sarki yadda Allah madaukakin sarki ya tsara shikenan sai mutum ya tsira Allah shirye da mu wataratan takunu al-idafa wani lokacin kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ƙara addu'a ta faka tsayi sai ta kasance mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma aw mil ma shi ita min shay'in ba'd ahla sana'i sai a haqqu ma qala al-abd shine ban fassara ba shine a haqqu ma qala al-abd mafi cancantar abinda bawa ya faɗa wa kulluna laka abdun shine waccan godiya da yayi a baya kenan wa kulluna laka abdun abdun ya ubangiji dukkaninmu gaba ɗaya bayi ne a gare ka in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan haka Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi duka kullu babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance kowane ne mutum ne aljani ne kowaye in dai abu ne mai rai bayi ne ga Allah madaukakin sarki ran tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki a matsayin sa na bayi kowa bawa ne to kana iya itirafi da cewa kulluna laka abdun dukkanin mu bayi ne a gare ka ya ubangiji sannan sai ka arasa da Allahumma la mani alima atita wala mutiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd wannan mun riga mun gabatar da fassarar shi wa taratan yaqulu fi salatil layl wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana faɗa a sallar dare sai ya ce li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki haka zai ta maimaitawa li rabbil hamd li rabbil hamd li rabbil hamd ina fatan fahimta ba ɗaya zai faɗa ba ba biyu ba uku ba da yawa kamar yadda yace ana yukarriru zalika zai ta maimaita haka ne hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal har sai ruku wannan tsayuwa ta kasance kusan daidai da ruku'insa wanda ruku'in nasu shi kuma ya kusa daidai da tsayuwarsa ta farko a cikin sallarsa wa kana qara'a fi suratul baqara a cikin tsayuwar kuma ya karanta suratul baqara ne an fahimci wannan kuwa ma'ana annabi ya tsaya a cikin sallah ya karanta kamar suratul baqara aya 200 da wani abu to da ya ruku'u sai kasance dadewar da ya a cikin ruku'unsa ta kusa daidai da wannan tsayuwar da ya karanta suratul baqara an gane da kuma ya dago daga ruku'unsa sai ta cewa lirabbi alhamd lirabbi alhamd har sai da ya kasance tsayi wadda ya ta kusa daidai da wannan ruku'un nasu dai an gane aiko ashe kun ga tsayuwa ce meme mai tsayi kware da gaske to babu laifi kai ta maimaita lirabbi alhamd lirabbi alhamd a cikin dagowarka daga ruku'u ko da a sallar farilla ce babu laifi ba dole sai sallar darba malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci kan ce rabbana walakal hamdu sai kuma kara da hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi wannan ita ce a gida ita aka fi sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi godiya mai yawa tsarkakakkiya mubarakan fihi wacce take cike da albarka a cikinta wani lokaci kuma sai annabi ya ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi maimakon ya ce mubarakan fi sai ce mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda godiya mai yawa mai tsarki mai albarka a tattare da ita kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so kuma yarda kamar yadda ubangijin yake so kuma yarda ina fata an fahimta sai annabi faɗa ka to kaga kai ma wani lokaci sai ka sai ka dan jingina wannan idan ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi wata rana wata rana kuma sai ka ce mubarakan fi sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Allah ya sa an fahimta ai ba wahala kawai fihi din zaka cire ka sa alaihi sai ka ƙara kama yuhibbu rabbuna wa yarda shikenan qalahu rajulun wannan addu'a ta ƙarshen da makaranta wani mutum ne karanta ta yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam yana sallah a bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi بعد ما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dago daga ruku'insa ya ce sami Allahu liman hamidahu sai wannan mutum ya karanta wannan addu'a hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama sallarsa sai ya ce manil mutakallimu anifan waye mai magana nan dazu a cikin sallah naji an yi faɗi wasu kalmomi hamdan kafiran tayyiban waye ya faɗa qala fa qala ar-rajul sai wannan mutumin nan take ce ga nan ya manzon Allah ni ne ana ya rasulullah ni ne ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبونها أولا annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan abin da ka faɗa na ga mala'iku kusan talatin da ɗoriya an fahimta bidu a albidu shine ɗoriya kamar ka ce talatin da uku da hudu in aka ce da albidu shine abin da ya ɗauka daga tara zuwa uku an fahimta daga tara zuwa uku Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun sai ce me fi bidhi isnina lillahi al-amru min qabl wa min ba'd yawma idhi yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah fi bidhi isnina shine shekara daga uku zuwa tara kenan to ma'ana annabi ya ce ya ga wajen mala'iku 30 da wani abu yabtadiruna suna gaggawa suna rige-rige ayyuhum yaktubunaha awwalan waye zai rubuta wannan addu'ar da ka faɗa a cikin su ina fatan fahimta waye zai fara rubuta ta a cikin su saboda me saboda falalata da girmanta a wajen Allah madaukakin sarki to kaga ashe wannan addu'a da muke addu'a sai falala kwarai da gaske hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a bayanin da ya rage mana wanda zamu yi shi gaban Allah ya da shi ne idan mutum ya ɗago daga ruku'u mun san duka mutum ya tafi ruku'u hannunsa yana ina yana kan ƙirjinsa ko to lokacin da ka ɗago daga ruku'un ka hannunka ina zai koma shin zai kuma kan ƙirjinka ne ko kuma za ka sake shi ne shi ne insha Allah ta'ala za mu ɗan ji bayani gobe idan Allah maɗaukan sarki ya kai mu da rai da lafiya Allah maɗaukan sarki ya sa mu dace gaba ɗaya abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukan sarki ya ba mu ladan gaba ɗayan mu kuskuren da muka yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh